أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البقرة مدنية وعلى مثال وخمس وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تبليغه ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ اغفر لنا بهذا المحضر وارتعط فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah ci gaba da karatun tafsiri yau muna goma sha biyar ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da shida da bakwai ashirin da bakwai ga watan afril shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a har yanzu dai muna bayani ko muna cikin magana akan surar fata shi kitabi wannan sura mai albarka da kuma wani ba'adin abubuwan da ta kunsa daga ciki za mu tashi a cikin wannan tafsiri na shi islam a shekul alhaji ibrahim allah ya kara masa yadda wanda yake fassara suratul fatiha da bayanan wasu ababe da ta kunsa za mu tashi inda yake ce mana zakar Allah bil Fatiha ta kamsata asma'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunaye guda biyar min asma'ihi tabaraka wa ta'ala daga sunayen shi madaukaki a cikin suratul Fatiha Allah ya ambaci sunaye shi guda biyar wato akwai idan ka ce alhamdulillahi Allah sunan Allah ne sai ka ce rabbil alamin rabbu suna Allah ne arrahman arrahim arrahman suna Allah ne arrahim suna Allah ne maliki yawmiddin maliku suna Allah ne haza asalin qawaid al yace idan ka kula wata hikima da ke cikin suratul fatiha rukunan musulunci guda biyar ne a'idoji da aka tsora musulunci akai duniyar islamu ala khamsin an dora ƙa'idojin musulunci akan abubuwa guda biyar sai sunayen Allah suka zuwa cikin fatiha guda biyar ashe bayan fatiha ta tare mana ma'anonin alƙur'ani gaba ɗaya sannan kuma akwai ishara na titiya da take nuni kuma zuwa ga ta tare mana rukunan musulunci gaba ɗaya a buniyar islam ala kamsin shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والاستطاع إليه سبيلا معنى لا إله إلا الله ليس الحمد لله sunan Allah na farko da ya zo a Fatiha wanda shine Allahu yana nuni zuwa ga tauhidi shine kamar yadda shine farkon suna da ya zo za ka ce ko farkon rukuni na musulunci shine tauhidi la ilaha illallah sai Allah ya zo a fatiha da farko wa iqami sala rukuni na biyu a rukunan musulunci shine sallah suna na biyu da ya zo a fatiha daga sunayen Allah wanda suna ne shine rabbu rabbu ko alhamdulillahi rabbil alamin ar-rabbu bi ma'ana al-muslim wal murabbi shi ar-rabbu ma'anan shi shine mai gyarawa ko mai tarbiyyantarwa wa salatul abdi turabbi islamahu shi ya sanya sallah ita take tarbiyyantar addinin mu ce take gyara shi duk mutumin da addinin shi aka rasa sallah to kawai mutumin ne da a rayuwar shi aka rasa mai tarbiyya aka rasa mai gyara masa abubuwan da suka baki kaga wannan mutumin ya tashi a banza to haka addinin mara sallah shi ya sanya sunan rabbu ya zo a suna na biyu a cikin fatiha daga sunayen Allah kamar yadda sallah ta zo a rukuni na biyu daga rukunin musulunci Allahu suna na farko yana ishara zuwa ga tauhidi la ilaha illallah ar-rabb rabbul alamin ma'ana rabbil alamin suna na biyu yana ishara zuwa ga sallah allati turabbi dinal mar ko turabbi islamal mar'i wa tuslimuhu war rahman sai suna na uku da yazo a cikin suratul fatiha wal suna ne shine ar-rahman a cikin rukunin musulunci wanne ne rukuni na uku shine azumi menene alaƙa ar-rahman da as-saw wannan sunan na uku na fatiha yana nuni zuwa ga rukuni na uku na musulunci menene wannan ma'anar ma'anar shi shine tausayi jin kai idan ka lura Allah ya halitta mutane kashi biyu ne akwai talaka akwai mawadata talaka duk wahalar da ake sha azumi shi ya saba da shi tsawon shekara guda yunwa ne da kishin ruwa sai ka ce to ai ruwa a aiki ba sai da wani su ba wanda bai mutum yana shan ruwa to da ka shi talaka daman wahalar azumi kusan ya saba da ita dan bambancin kaɗan ne amma mawadaci ba mawadaci bai san wahala yunwa da kishin ruwa bai sani ba amma sai aka ce wannan mawadacin ya zama yana taimako da jin kai da tausayin talaka haka ne yau ka dauka ka bashi gobe ka hana shi har yanzu ne idan ka fidda shi daga yunwar yau ka fidda shi ka gobe ba amma ba ka san yake ji ba to saboda tsananin rahama da tausayi sai Allah ya farlanta mana hajja azumi dan me duk wadataka yau ka aji duk abin da ka tare da ka ɗanɗani wahala irin wanda talaka yake shafi a cikin ka san dai ƙarshen tausayawa zai sanya halin da mutum yake ciki don kana tausaya mar sai maka gobe wannan halin ban san ko ana gane misalin ba so da haka misali na azumi shine misali na jin kai jin kan mai kuɗi duk da wadatar shi jin kan shi tausayin shi da talaka har ya kai yau zai ce kai ni ma dai bari in dan kana in biyan da talaka ne ke shi ya sanya idan ka lura a ibada ta farko da aka fara tsorawa mai azumi bayan ya kammala azumin shi na wata guda wata ibada ce shi ne zakkar fitakai kuɗi ne ake bada ko riga a'a abin da ake bayarwa to abin da ake son nuna maka ka dai ji abin da talaka ke ji ko wata guda kai kana ji ko eh to ka tausaya ba dauki abinci ka bashi to da haka wannan shine alakar jin kai na sunan ar-rahman da alakar azumi a war-rahman siyam sigatu mubalagha fi rahma العبد بلغ من رحمته بالمسكين حتى أذاق نفسه الجوع الذي يعانيه المسكين ليتصدق عليه يتي باوا سبو دتنن توسيا ورد يكي ومسكيني har ta kai shi ma ya yarda ya ɗanɗana ma kanshi yunwar da miskini ya saba da ita domin idan ya ji yadda yake ji zai ƙara samun karkashi wurin yi masa sadaka wa hada rukun siya wannan shine rukunin azumi warrahim suna na hudu a fatiha shine arrahim wato arrahmanir rahim in ka fidda alhamdulillahi amma rabbil alamin rabbu arrahman arrahim shi ne suna na hudu a rukunan musulunci wanne ne rukuni na hudu shi ne zakka so da haka a warrahim rukunin zakati rahim rukuni ne na zakka rahimal miskina fa qata lahu juz'an min mali saboda tsabar tausayin miskini wato arrahim sufa ce ta mubalaga siga ce ta mubalaga ta rahama kamar arrahman ma sufa ce ta mubalaga ta rahama sai dai mai bambanci arrahman ka yi jin kan koda ko ba halin ka bane jin kan arrahim halin ka ne jin kan to da haka ka ji yunwa saboda miskini amma ta kace ka bashi mudu daya sa'i sa'i daya ko mudu na hudu har yanzu duk da ka tausaya mar amma abin da ka bashi bai kai abin da za a nuna ba ya ka ce to bari a ƙara ga wasu tausaya mar kai zakka zakka sai ka ce to ya za ka yi zakka sai aka ce idan kai manomi ne in ruwan sama ya shayar da abin da ka noma ko kuma ruwa ne kwantacce kawai tsotsowa shuka kai daga jijiyarka ba ban ruwa kai ba to duk abin da ka samu ka raba goma ka ba miskini kashi daya wannan ya fusa kafin da kai da kai da arziki ashe sigar yanzu ta ƙara kaiwa matuƙa akan abin da kai a baya lokacin arziki tausaya wadda ka miskini idan kuma kai mai kuɗi ne a hannu a wannan abin da ka noma idan ban ruwa kai ka raba abin da ka noma ashirin ka ba miskini har yanzu dai ya fi wancan idan kai mai kuɗi ne a hannu ka raba dukiyarka arba'in ka ba shi kaso ɗaya in kana da miliyan ɗaya ka ba shi naira dubu ashirin da biyar in kana da miliyan biyu ka ba shi naira dubu hamsin in kana da miliyan arba'in ka ba shi miliyan ɗaya an fahimta idan kai makiyayi ne in kana da tinkiya da akuya in dai sun kai guda arba'in to ɗauki ɗaya ka ba miskini in sanuwa ce in ta kai talatin ka fara ba da zakka in rakumi ne in ya kai biyar ka kai cinkiya ka bayar haka me wannan yake nunawa tausayin ka gamsi abin da kwada mun kuma arrahim yake nufi kenan tausayawa da jin kai ga wanda ba shi da abu a sai suna na biyar na ƙarshe a fatiha da sunayen Allah yana nuni zuwa ga rukuni na biyar na ƙarshe daga rukunin musulunci shine ne maliki yawmiddin al-malik malik mallaka amma maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ranar kiyama babban taro ne za a yi to hadifa babban taro ne ranar kiyama mutane na ko'ina suna zuwa a hadifa mutane na ko'ina suna zuwa saboda haka ashe in ka lura a wa maliki yawmiddin hada al-hajj yace maliki yawmi din wannan nuni ne zuwa ga haji kama annan nasa yusharuna fil mashar min jami'il afaq kamar yadda mutane ake tara su a filin taruwan tashar kiyama daga dukkan sasanni ya tuna ila buqatin wahida su tare a wani guri daya kazalika haji haka haji wannan tashi wani sirri har wa yau daga abin da Fatiha ta tare bayan kasancewar ta ta tare duk abin da fannoni tara da alkur'ani ya tara to kuma ta tare rukunai guda biyar da musulunci ya tare har wayo duk wanda yana nuna mana darajoji da wannan sura take da shi suratul fatiha suratul fatiha yukaddaru fi awwalil fatihati qulu idan mun zo zamu karanta alkur'ani muka dauko alkur'ani zamu karanta fatiha zamu ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مثالي لو تسلنا مكتب الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai wannan maganar da muka yi maganar mu ce ko maganar Allah maganar mu ce ko maganar Allah abin tambaya alhamdulillahi rabbil alamin wannan zancen namu ne ko na Allah yayi kama da namu amma kuma zancen Allah ne zancen Allah ne ko to izancin da zancen Allah ne ba namu ba akwai abin da ake kaddarawa kafin karantawa menene zamu kaddara qulu alhamdulillah kamar Allah yana koya mana ya ku bayina ku ce kun godewa Allah ku ce godiya ta tabbata da Allah ana kaddara qulu alhamdulillah idan ana maganar jama'a ne za su karanta in mutum ɗaya ne kul alhamdulillah abin da ake kaddarawa wato mun fahimta da mun faɗa a lokacin karatun Islam Ahmad a fasara ta shi ma akwai abin da ake kaddarawa abin da ake kaddarawa shi ne abin da za ka aikata in karatu ne aqra'u bismillah in cin abinci ne akulu bismillah in sha abin sha ne ashrabu bismillah ko to a karatun fatiha ma alhamdulillah rabbil alamin akwai takdiri yake kaddarawa qulu alhamdulillahi rabbil alamin li anna akhir al fatihati nazala min kalam al abd fa idza lam yuqaddir qulu takun al fatiha ka anna awwalaha min kalam ar rabb wa akhiraha min kalam al abd sai ce dalili in ka kalli fatiha akwai ittifaq a cikin ta farkon ta zancen Allah ne karshen ta zancen bawa ne to dan ba a kaddara qulu ba za ta zama kamar dukkanta zancen bawa ne ko dukkanta zancen Allah misali alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka daga bawa ne ke magana da Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina bawa ne ke roƙon Allah ko to da ta ashe farkon ta yan an ce zancen Allah ne alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik to bai dan ta kaddara qulu alhamdulillah to shikenan ka dini ta lamarin walamma hababna an naqula kullaha min kalam al-abd qaddarna qulu amma in muka ce muna so dukkan ta ta daidaitu ta zama zancen bawa ne sai mu ce to a kaddara qulu to tun daga farkon ta har karshe Allah ne ya koya ma ga abin da zaka yi daga abin da zaka faɗa ga ubangijinka tabaraka wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin hadha min kalam al sab'a idan kace kulu kamar Allah yana umartan mu da mu ce alhamdulillah shikenan ya koma duk fata ta zama zancen bawa ne yake yi da ubangijin shi tabaraka wa ta'ala alhamdu ma'anar alhamdu as-salatu bil jamil wato yabo da dukkan abu kyakkyawa to lillahi ya tabbata da Allah akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkur ana cewa alhamdu da baki harshe gode wa Allah da harshe shine alhamdu gode wa Allah da nau'in ni'imar da ya shine ashkur misali sai Allah ya maka ni'ima ta wadata sai ka ce alhamdulillah na gode wa Allah wannan kai alhamdu amma ba kai ashkuru ba ya ne ne za ka yi ashkuru da dukiyar da Allah ya baka shine ka tsare haƙoƙin Allah a cikin ka Allah ya baka gani sai ka gama kawo shi ba ya gani sai ka ce to ka gode wa Allah sai ka ce Allah na gode ma wannan hamdu ne amma me shukuru wannan idan naka to kar ka kalli abin da Allah ya haramta maka shi ne ka gode wa Allah da wannan gaba wata ma'anar sai ka ce alhamdu godiya wadda ba ta biyo bayan dalili ba ba amma komai ba sai ka gode ko ba amma ba sai ka gode ko amma sai ka gode a shukuru kuwa ba a yin ta sai ta bi bayan wani abu shi ya sanya dan adam sai a mai mutuwa in an ce ya haƙuri kike mun gode wa Allah an gani mutuwa aka wani ce ya haƙuri kike mun gode wa Allah a zahiri a zahiri in an kashe maka wani ba mahallin godiya bane mahallin jabe ne to amma ita alhamdu tana dauka duka amma a shukuru shi yasa ta alqur'ani yake mana wala in shakartum la azidannakum kaga la azidannakum da ma an riga an baka gode in ka gode sai a ƙara ma bai ce wala in shakartum la udiyannakum ba in kun gode zan ba ku already da mun sai da ya baka sannan ce ka gode nau'in godiya na shukur sai bayan an baka a shukur yana jin bayan abin da aka baka ka gode alhamdu ko an baka ko ba a baka ba ka gode saboda haka idan an ce mai ido ya gode wa Allah to ba ana nufin makawo kare gode wa Allah shi ma ya gode ko da ba a bashi idan ba in an ce mai kunne ya gode wa Allah ba ana nufin kurma kai ya gode wa Allah shi ma ya gode in an ce wanda yake da lafiya ya gode wa Allah ba ana nufin mara lafiya kai ya gode wa Allah ba in an ce mawadaci ya gode wa Allah ba ana nufin talaka kai ya gode wa Allah ba alhamdu ta haɗe da wanda aka ba da wanda ba a ba ba ba ta bin bayan kowane irin kyauta ita ibtida'an ne a godewa Allah tabaraka wa ta'ala to menene alhamd shine assalamu bijabi dukkan wani abu kyakkyawa in dai wannan abun yabo ne kyakkyawa to haƙiƙanin shi bai tabbata ga kowa ba sai ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine rabbil alamin ubangiji dukkan talibai kullu hamdin wa shukrin lillahi tabaraka wa ta'ala imma huwa imma fihi dukkan godiya ta tabbata ga Allah ko godiya ta tuba ko godiya ta yi a ta samu alhamdu arba'atu godiya ta ta tasu kaso hudu hamdur rabbi lirabbi akwai godiyar da Allah yake wa kanshi akwai godiya ta farko kenan Allah ne yake gode wa kanshi da kanshi akwai godiya ta biyu hamdur rabbi li abdihi godiyar da Allah yake wa bawan shi lokacin da bawan yayi abin kirki sai Allah ya gode masa dan karamci irin Allah tabaraka wa ta'ala wa hamdul abdi lirabbi akwai godiya ta hudu shine godiyar da bawa zai wa ubangiji wa hamdul abdi li abdin mithlihi godiya ta hudu ita ce godiyar da bawa zai wa dan uwan shi bawa kullu hadha lillah amma in ka kalli duka waɗannan godiyoyin guda hudu duka za ka ga hakikalin su suna komawa Allah ne dama Allah ya gode wa kanshi godiya da ta ta koma ga Allah Allah ya bawa Allah ya gode ma bawan shi har yanzu dai godiya ta koma zuwa ga Allah ne saboda ai bawan ne yayi wani abu na kirki to bawan nawa yi na Allah ne ashe har yanzu dai godiya ta koma ga Allah ne bawa ya gode wa Allah godiya ta koma ga Allah bawa ya gode ma bawa dan uwan shi dan me saboda bawan ya yi masa alheri ko to wane ne ya bashi iko jimar alheri da Allah bai so ba zai yi ma wannan alherin ba ashe har yanzu dai godiya ta koma ga Allah saboda in ka tare duk godiyar zaka ga kullu hadha illa imma sifatan wa imma sifatu wa imma fi'lu ko dai sifar godiyar ko aikin godiyar dukkan sun tabbata ga Allah alhamdulillah darajatul jannati sabani aljannatin hawa hawa hawa nawa muke da su aljanna guda takwas ce akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluha illa as-saimun aljanna tana da kofofi guda bakwai akwai wata kofa guda takwas akwai wata kofa da ake cewa rayyan ba mai shiga ta sai masu sannan malamai sun yi istinbadi akan wasu ayoyi wata aya a cikin Qur'ani wanda ta tabbatar da aljanna guda takwas ne wasu ayoyi ne suka yi maganar wuta suka yi maganar aljanna amma sai aka samu wani marabi tsakanin su wanda malaman nan suka ce daga wannan marabin aka gane adadin kofofin aljanna guda takwas da aka yi maganar wuta aka ce hatta idza ja'uha futihat abawabuha ko amma da aka zo magana aljanna ta yi zaja uha wa kutti hat abawaba ta ce ba ka'idar larabci akwai wata wawu da ake cewa wawu samaniya a larabci in ana kirga daya biyu uku hudu biyar shidda bakwai da larabci in an je bakwai in za a bada takwas ya faɗi wawu akwai irin ta da yawa qur'ani a asarabu in tsallaka kunna an yi bajin lahu a zuwa jan khairan min kunna yake ne muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sai ce sayyibatin yake ni wa abkara wawun din nan da yake sayyibatin abkaran ba sai ce wa abkara wawun samaniya a suratul kafi yana ta yaquluna salatatun rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجل بالغيب كو يشي ويقولون سبعة يشي ثامنهم يشي وثامنهم واو ثمانية to da haka ya tabbata aljanna tana da kofofi guda takwas yace darajatul jannati saman darajoji hawa hawa na aljanna guda takwas ne walhamdulillahi samaniyatu huruf sai ce ga alhamdulillahi harafi ne zai baka harafi takwas alif lam هاء ألف لام هاء ميم دال أنسى بيار لام لام هاء أنسى متفق saboda haka man qala alhamdulillah istahaqqa maratibal jinan sama duk mutumin da ya alhamdulillah ya cancanci wannan martabobin wannan darajojin wannan a kofofin da aljanna guda takwas ya samu ya cancance su kamar yadda a ya zo a cikin hadis na fara idan ban manta ba lokacin da muka karanta bismillahir rahmanir rahim mun ce tana da me tana da harufa guda 19 adadin zabaniyawa mala'ikun wuta guda 19 Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da ya karanta bismillahir rahmanir rahim duk harafi ne na bismillah zai yi masa garkuwa da ganin zabani daya mala'ika wuta daya to da haka ka gama karanta harafi 19 ka samu garkuwa daga mala'iku masu tsaron wuta guda 19 ba wanda zai iya kawo ke saka wuta da fadin ka bismillahir rahmanir rahim Allah ya tsare da kai shiga wuta ina ya rage tunda ba shiga wuta ba sai a ce to guri biyu ya rage daman masaukai a lahira guda uku ne amma biyu ne dahir ɗayan malamai suna magana akan ma'abota wannan matsayin na uku zai koma baya ko zai yi gaba shi ne wa alal arafi rijalu su ne waɗanda suke akan wani wuri kamar kadarko ne kamar gada ne tsakanin wuta da aljanna to malamai suna cewa su waɗannan wanda suke akan wannan kadarkon ba haushe na tafi zalla arafi ba za su dawo ma'anan ba to ina za su huta za su ko aljanna shi ba ya ce idan ka kalli sigar yadda siyakin ayoyin suka zo to za ka ga aljanna za su koma za a dan aje su ne wucin gadi amma za su koma aljanna dan me idza surifat absaruhum a ne Qur'ani ce idan sun kalli yan aljanna sai ce salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatama'un aminci Allah ya tabbata gare ku ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayi sai Ibrahim ya ce ai tun da Allah ya sa muku kwaɗayin to ya yi nufin zai sanya su cikin to da haka idan baka shiga wuta ba kila kana tsakanin to zan lara ko aljanna ko to da kace alhamdulillahi an buɗe ma kowa aljanna to da haka al'ummar musulmi alhamdulillah mu gode wa Allah Allah ya bada tanadi mai yawa shi ya sanya ko yaushe ana faɗi a babin bushara cewa shiga wuta aikin da za a shiga wuta ga musulmi mai tauhidi shi ne ya fi wahala a kan aikin da za a shiga aljanna na aljanna ya fi sauki duk aikin da za a shiga aljanna ya fi sauki a kan aikin da ake shiga wuta amma ga mumini dan me a wani hadisi na cewa wailul liman lalabat ahaduhu ashara ko asharatu duk mutumin da ya bari ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tashi karin jayi goma goma goma goma tashi to wannan mutum ya shiga uku me ake nufi man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk mutumin da ya aiki ɗaya na lada ba ka taɓa yin aikin lada ɗaya aka rubuta ɗaya ba a rubuta a'a duk ran da kai aikin lada ɗaya in an tashi rubuta result za a rubuta goma amma duk ran da kai aikin zunubi ɗaya za a rubuta ɗaya ne kuma yanzu lahira za a auna ne sai aka ce yanzu wani mutum ne a duniya yana ɗaya ɗaya ɗaya a wancan littafin duk ɗaya a ɗaya yake amma a wancan littafin duk ɗaya a goma kuma a je lahira a zube a iske gidan ɗaya ɗaya yarin da gidan goma goma wannan mutum ya shiga uku ko ma bai sura ga shi aikin shiga aljanna shi ya sauki a ta aikin shiga wuta sai dai kawai ana yi wa al'ummar musulmi a gargaɗi kuma don kar a shan tafi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki wani sahabi shi ina ta sama Abu Jabal ne ko Abu Zarr al-Jabal Abu Jabal ko yake cewa man qala la ilaha illallah wa qala fi qalbihi da faljanna duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi a rashin wannan mutumin ya riga ya zama na aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Mu'adh bin Jabal ya ce ya kula ya kamata wannan abin da ka faɗa min na daɗi in je in faɗa wa al'umma ka kowa ya kawo bishara sai an nemi a'a kar su gaya musu izan ya take idan ka faɗa musu to kowa kuma zai zo ya faɗi la ilaha illallah sai dai ya yi ta abin da ya ga dama ya san alƙawarin Allah ba mai canjawa ba ne to da haka za a isa mutane suna ta abin da suka ga dama an yi magana sai sun faɗi la ilaha illallah to da kar ka faɗa za su yi tikani sai rawin hadisi yana da sanar ibn malik ne yace wa zakaraha mu'azibul jabalin inda mautihi ta asuma lokacin da mu'azibul jabalin ya zo zai mutu sai ya faɗi wanda yake wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi gashi ya ɗauko ni a bayan dabba shi ya mulki muna tafiya sai ya faɗa min wannan zancen na ce ya rasulullahi ko in faɗa wa mutane ai wannan bishara sai sai kar in faɗa saboda za su yi ittikari sai ce amma yanzu abin da yasa na faɗa tsoro nake kuma in mutu da akwai wani ilimi da na samu daga manzan Allah ban faɗa ba ina tsoron zulumin haka kar in zo cikin masu koyi ilimi shine ta akuwa wai tsoron zulumi tsoron laifi kamar yadda kuka sani sabon manzan Allah akwai naman tawaye daga cikin su yake cewa wallahi da za ku tsora mini takobi a wuyana kun fara yankawa kafin ku kai inda za ku shira mu makogwaro na tuna akwai wani kalma ɗaya da na taɓa ji daga manzan Allah ban kai ga faɗarta ba ga jama'a to zan yi wuf in faɗa wa mutane wannan kalmar kafin in mutu dan kai in je lahira da wani abu wanda ni ne na gishi daga annabi Muhammadu ban faɗa muku ba ba sa koyi ba to da haka akwai hadisin Abu Dharr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya la ilaha illallah zai shiga aljanna sai na Abu Dharr yake cewa law zana wa in wa in zana wa in sarqa ya rasulullah yake ya rasulullah ko da mutum wannan yayi zina yayi sata annabi ce wa in zana wa in sarqa sai ya rasulullahi wa in zana wa in saraka annabi ce wa in zana wa in saraka sai dai ba za su mutu maza na rinci duk mutumin da ya mun lala illallah wannan muka da aljanna ne abu zan yace ya rasulullahi ko da mutumin nan mazinaci ne barawo annabi ce kwarai ko mazinaci ne barawo in dai na lala Allah zai shiga aljanna abu zan ya rasulullahi zina ma da sata nake magana annabi ce kwarai zina da satan da kake magana na san da su nace ko yayi ya shiga aljanna yace ya rasulullahi zina wata sata ma ya wada su uku a na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in saraka ala rajuli an tadar yace kai Abu Zar sake magana nan bai da na faɗa maka haka take duk mutumin da ya wallahi la illallah wallahi ya zama dan aljanna ko yayi zina ko yayi sata kuma ko Abu Zar ya so ko yayi sai yayi shiru bai kara magana to da haka alhamdulillah muna ƙara godewa Allah amma har yanzu dai ana ƙara jan hankalin mutane kar su irin wannan karatun kuma su je su ta masha'a alƙawarin Allah kan baya tashi amma akwai wani abu za ka shiga aljanna amma za ka shiga aljanna fresh ko za ka biya a ɗan tasa ta tukunna sai da a'a waɗancan nusus ɗin da za ka shiga aljanna ƙwararrai haka nan amma za a biya da kai ɗakin gyaran hali wato jahannama kenan ko da yake akwai nassin da yake cewa kowa ya shiga jahannama kowa ya shiga jahannama wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha kowa ya shiga to amma dai al-muttaqun wannan wariduha din shine gadan sirati da ake faɗa kowa sai ya bi kan sirati sai dai wallahi wasu za su fitar da radi su ce ba ba san sun bi ba ba san sun bi ba masu tsautsayi su ne za su san sun fi wasu ma har su fada ita daman jahannama a cikin wutashe guda bakwai da Allah ya halitta ita ce aka yi ta dan musulmi mai sabo ita kuma in an gama ceto manzo Allah sallallahu alaihi zai yi ceto kala kala akwai ceto na ƙarshe wanda zai yi shine na waɗanda an riga an saka su a wuta an riga an saka su a wuta an gama hisabi an ƙare wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta an ceta wanda salihan sauran annaba za su ceta an cin ceta wanda mala'iku za su ceta sun ceta wanda salihan bayin sahabbai za su ceta sun ceta waliyai za su ceta sun ceta makaranta alqur'ani za su ceta sun ceta kowa akwai waɗansu da Allah zai koye wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan an yi ceto shi kuci kuci kur haka kowa zai zo riba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai zo a shafa'atul kubra zai kwashe ne salan ceton manzo Allah صلى الله عليه وسلم شيني ولسوف يعطيك ربك فترضى in an je lahira sai ce nan ya rasulullah kai ba adadi za a baka ba akwai wanda za a ba mutum goma akwai wanda za a ba talatin akwai wanda za a ba ma mutum daya akwai wanda za a ba dubu saba'in da sauransu ba da lamba amma manzo Allah ceton shi ba lamba yana faɗa wata rana yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bani ceton mutum dubu saba'in daga al'umma ta sai na Umar ya ce ya rasulullahi mutum dubu saba'in kawai ka roki Allah a ƙara al'umma ka yawa gare ta dubu saba'in din nan in ka ce cin al'umma ka za ka iya cewa ba kai komai ba to yanzu banda waɗanda suka mutu al'umma musulmi banda waɗanda za a yi nan gaba a yanzu maganar da ake masu rai ana da kiyasin mutum musulmi miliyan dubu da miliyan ɗari kiyasi dala dubu a miliyan dubu da miliyan ɗari da ɗan dubu kamar me aka yi lalle ga sai kenan wannan kuma masu rai na wannan zamanin banda wanda suka wuce shekara dubu da ɗari da wani abu banda wanda za a yi nan gaba sai wanda Allah ce to na roƙi Allah ya ce mu wannan dubu saba'in din na farko kowane ɗaya zai ceci dubu saba'in a cikin su ma zai za su cece su amma automatic daga cecen su ma an ba su ceto kowa zai ɗau dubu saba'in sai na wani ya rasu Allah wallahi kana ga kamar yawa ko wallahi ka ɗan ne ka roƙi Allah ya ƙara adadin akwai ukasha nan take sai ce ya rasu Allah kawai abin da nake roƙo cikin dubu saba'in ɗin da na farko ka sanya da a ciki manzo Allah ce an saka sai wani sahabi shi mata ce ya Rasulullah ni ma ka sadi cikin sabaka biha sabaka ka biha ko kasha ko kasha ya riga ka shi ko sai na Umar fa su kai shi ba ta akan ya ciki bane a a kawai a ƙara yawan jama'a sai ce na roki Allah manzo Allah ce na roki Allah yace mun bayan wannan dubu saba'in na farko da kuma dubu saba'in din da kowa zai ce shi dubu saba'in to duk da haka ya ƙara mun bayan an gama wannan zai mun kamfata uku daga tafin shi mara misali ka fada uku na Allah sai na umar sai shiru sai wani sahabi ya rasu lallahi al'umman ka da yawa fa ka roƙa a ƙara sai na umar sai magana ki kai ka bari Allah in ka fata so dai magana to dan rage balle har ayi biyu har ayi uku ya isa ya rasu lallahi shine wanda so yau dai ka rubuta wata ba amma Allah mai iko duk cikin wannan akwai wasu da za a kwashe a gefe duk ceton da za ya kare a hannun manzo Allah ya saboda me su sun wa Allah wani laifin da ba zai bar su ba ya yi alkawarin sai ya kai su wuta an hora sai a kai wa jahannama idan a kai su a yawmar kuli jahannama halim talati wa taqulu halim mabid a wani hadisi Allah tabaraka wa ta'ala a manzala na cewa Allah zai so jahannama duk ka tara jakara علمت الآية فتقول هل من مزيد حتى يضع الرحمن قدمه فتقول سقي سقي تولى إلى تساس أنا وشيك أنا جاء الجنة الجنة يوتا نوتا أنا نمسي مسلمي sai su fara cire sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bari manzan Allah ya jira daga aljanna sai a wai daman daga cikin al'umma ta akwai waɗanda suke saura a wuta Allah ya ce bai kwarai za a ta azman musiba in ku haka ne lalle lamarin ya girma shi sai ya taso daga aljanna sai ya nufo wuta da ya nufo wuta sai ka mutu in ka mutu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga zai gane al'ummar shi ne ta hanyar gurrul muhaddidin guraban alwala an saka su a wuta ko ina ya kone amma inda ake wankewa din nan wuri biyar alwala bai kone ba fuska hannaye kafafuwa farikar amma ko ina ya kone to da annabi ya ga masu wannan kaba sai ya suru ya sa kuma shi ne sun dai bauɗe wa hanya ya turo su sai taho da su in ya nufo da su zai shiga aljanna na aljanna sai su fara kuwa kar a kawo mata su wari ciki wari ciki wari ciki sai Allah alaihi salatu wasallam ya sa a koma da su tafsir al-kawsara a wanke su sai an wanke su za su koma ko fresh lafiya lau sai kuma a shigo da su aljanna to abin da nake abin da yasa na kawo wannan kisar ba mahallin karatun bane ba amma saboda nayi wancan magana ta farko cewa duk musulmi zai shiga aljanna amma kar wannan ya dauke ka cewa kawai za ka je ka yi duk abin da ga dama in dai da imani ko kai abin da ga dama za ka shiga aljanna kawai mai imani ba da wani a amma kuma ta maka daɗi lokacin da wasu suka wuce aljanna kai sai an tsira ka wuta ka sani fa ko kwana ɗaya kai a duni a wuta ka ƙaddar a masa azaba kwana ɗaya kawai irin kwanakan duniya kwana nawa ne maganganu da wanda ba Qur'ani akwai ayyamun rabbi kwana dubu ne shekara dubu ne duk kwana daya a ayyamun rabbi wanne ne ayyamun rabbi cewa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu ayyamun rabbi kenan akwai ranaku na tashin kiyama na azaba fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana wuni daya shekara dubu hamsin to ka kaddara ba ma a wuri ba sai kai awa ɗaya a wuni shekara a wuni 24 hours sai aka ce wancan wunin dubu hamsin kenan alal akalla duk wuni ɗaya duk awa ɗaya na wancan agogon ya kai shekara dubu biyu da wani abu sai aka ce kawai dan taba-taban da kai a nan duniya na rashin bin Allah za ka yi awa ɗaya wuta shekara dubu biyu da wani abu yaucin daga saukan ƙwa'ani zuwa zuwa shekarar ke zuwa ba wai magana haihuwan wani ba ko haihuwan ba bashi ko kafin awa ɗaya na wannan zaman wutan shekara dubu biyu da rabu da Allah kai ka so sai aka ce to ba awa ɗaya za ka yi ba minti ɗaya to minti ɗaya ka ɗauki dubu biyu da wani abu ka rawa ta gida sittin za ka ce ɗari nawa ne shekara ɗari nawa to ko sakan ɗaya za ka yi a wannan wutar ba kyau to da haka idan za ka shiga aljanna amma za a biya dan hora ka to sai aka ce to maganin wannan horon shine kai imani kai aiki na kwarai aljanna direct kai imani ba kai aiki na kwarai ba aljanna bayan akwai gidan horo sai mu ce zaɓo ne ke amma lallai ka wannan babu saɓani a tsakanin ahlus sunna wal jama'a duk wanda yake da tauhidi ba zai dawo a wuta ba ko a halin yaya rashin tauhidi shi kadai ke tabbatar da mutum a wuce ya dawwama amma in dai da tauhidi ba a da wani abu amma za a biya a yi horo ko na sakon ɗaya ne horo sai Allah ya kiyaye mu daga horon wuta ko na sakon ɗaya so da haka maganin shi shine mai ta mai ta ayyukan kwarai inda muka tasa mai ta istifari amma lallai alƙawarin annabi na duk mumini zai shiga aljanna wa in zana wa in saraka ala ragmi an ji azizani wannan ka aiki babu sabani a wurin ahlus sunna wal jama'a amma kuma kar mutum ya ji wannan yace ana nufin kawai zai shiga aljanna direct ne a'a akwai gurin kone zubar abinda ke maganin wannan shi ne aiki aiki na kwarai ana kuma neman gafara Allah tabaraka wa ta'ala wannan zai sanya Allah ya amshi gafarar ka sai a je gaban Allah da dan zunubin ma sai a ce an yafe shi duka in an yafe duka ina magana kuma zuwa kone zunubai ai sai inda akwai su za a je a kone ko to ka je gaban Allah ba ka da zunubi to ya ne ne mutum yake zama ba shi da zunubi a wurin Allah shine at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la zamba da duk mai tuba daga zunubi wanda kuma ba da zunubi ma asarra man istaghfara wa law ada fil yawm 70 marra wannan yana fassara wannan ayar wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba ta isra'i akan zunubi menene isra'i akan zunubi dogewa akan zunubi kai kai kake tuba amma in dai za ka yi ka tuba shi kenan ba kai isra'i ba Allah zai ashi wannan tubar ma asarra bal kafara walau ada fil yawmi 70 marra kullu bin adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun a wannan dai a a gurguje kiran dan shi da ni da ni kira alhamdulillah lokaci ya wace a za mu tsaya anan abin da muka faɗi shi ne Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuri kuma Allah ya gafarta mana albarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a idan da tambaya ya yi tambaya in ba mu tambaya kuma ko tambaya hudu da arba'in mutum ya tashi hudu da arba'in a yanzu zai iya yin su ba saboda hudu da arba'in an bai fito ba sai dai akwai wani abu an so ga dukkanin mai yin sahur yayi ya kammala kafin ketowar alfijir da minti da adadin abin da zai karanta ayoyi sha biyar ina su ayoyi sha biyar ake wato dai kamar kwatanci minti goma ala da Allah ka gama sahur ɗinka kafin alfijir da minti goma wasu suna ɗaukar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a a al'umma ta ba za ta gushe ce alkhairi ba ma akharu sahura wa ajal fitr ko a matakan za su jinkirta suhur su gaggauta buɗewa su zai ɗauka jinkirta da shi ne ka yi har alfijiri fito ba haka ba ana fara suhur ne daga inda sulusun lil aka ya fara shiga lokacin suhur ya yi in dai suhur ne kake so kai wanda za ka samu lada daga nan har zuwa titura alfijir to aka ce me kwan kai tun daga farko farkon wannan ka bari ya zo ƙarshe tsakaninka da alfijir minti goma yanzu alfijir a wannan azubar tamu ta gobe in Allah ya kai mu zai hudo wajejen karfe biyar da minti hamsin da biyu ko da uku a nan area alfijir zai hudo hudu hudu da ɗan ɗan ce hudu hudu da minti hamsin da biyu ko da uku kenan biyar saura minti sha bakwai ko sha takwas so da haka idan mutum ya tashi hudu da arba'in tsakanin shi da alfijir akwai minti goma sha biyu ko sha uku to da haka yana da damar yin suhur yana da damar yin suhur amma dai ya tabbata koya aka yi idan hudu da hamsin ta mai yayi hakuri ko da ruwa ne kawai ya sha ya wuce yayi hakuri ko mu sani damar shi suhur ko ruwa ta sha ka samu ladan suhur ba dole sai ka jira an gama da hutu ba an hada da kudu za a dinga yin zai shiga baki da niyyar suhur na ayi suhur to wani tambayar da misalin zakka a kudin naira to gaskiya ni ban san abin da ake musanya dinari yanzu ba ban sani ba to da haka in an samu lissafin dinari kawai dinari a sanin dai kamar yadda mun sani ko tara ne dai ina da kan dai ya haura a miliyan ɗaya da rabi amma wannan ba yana gaya ma alƙalman teji ba ne don ban san nawa ne canjin dinari ba amma ga liman ban san su ko ya shara wata har ɗauka ba nawa ne dinari yanzu yake Na'am. Dubu ashirin da shida. To rubu'in dinari idan muka ɗauka dubu ashirin da shida rubu'in dinari sai mu ce to hudu dubu ɗari da hudu an yi dinari ɗaya. To goma miliyan ɗaya da dubu arba'in. To ashirin miliyan biyu da dubu tamanin. Eh zai ga dubu nawa ne da wajen miliyan biyu ko shi kenan to kaji misali. amma dai a yi cikin yan bincika za a samu za a samu bayanin bisa na miliyan ɗaya da ɗari bakwai shi ke nan shi ke nan yana kamata in dai in dai inda ka samu bayanin ingantacce ne shi ke nan miliyan da dubu ɗari bakwai da wani abu to shi ne amma ni ga barzan hadith nawa ne canjin dina yake ba na na da sharaɗi dai na a fidda zakka shi ne shekara ta zagayowar dukiyar a shekarar da ka fara watan da ka fara samun lissafi abin da ya kai lissafi in wannan watan ya sake dawowa akwai adadin wannan kuɗin a hannunka ko sama da haka to da ka ta haukanka a wannan watan daga nan kuma sai wata shekarar daga nan sai wata shekarar amma da bi a mutane na ga mafi yawa yanzu suna mayar da zakkar su ta zama cikin azumi ba sun dalili ba kuma ba zai yi wa a ce kowa ya fara samun misali shi ne a wannan azumi wala Allah ko saboda ladar da ke cikin ibada a watan azumi suke kwaɗayin haka ban sani ba amma dai sharafi zarta ya kai shekara ta zazo ma dukiyar amma kamar wannan da ka tambaya sai ya zamana a yayi azulhijja na bara kaga yanzu dukiyar shi wata goma ne gare ta ba shekara ba ko wata tara ba zan ko wata tara eh wata tara in ai kace mun gina to da haka in mun dauki sulh zuwa ramadan wata tara duke shi wata tara yana da sauran wata uku dan ya ga ya cire yanzu to ni ba zan ce maka iko a ba abin da ne na sani a kai shi ne watan da ya fara samun dukiyar da ta kai da sami shi ne wajen shi idan ya samu wata fitawa daga wajen wasu malamai sun halatta masa zai zo ya yi a cikin ramadana ni dai ban sani ba eh abin da na sani wancan ne wannan duk ban sani ba ko wancan ba to alhamdulillah a kan Thank you.